ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da uku ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyaci da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu dai muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid wanda kuma mun tsaya a nambar aya ta sha ɗaya za mu tashi kan nambar aya ta sha biyu idan alaran ma ya karasa wannan ja akwai sauran ayoyi guda biyu da za mu karasa insha Allah na'am alaran ma mai Allah ya ce نعم من همزه ونفخه ونفخه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات
امم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها امم ذلك هو الفوز العظيم نعم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم امم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة نعم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب امم ينادونهم ألم نكن معكم نعم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني امم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
امم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم
نعم وبئس المصير
idan ba a manta ba jiya mun fassara waɗannan ayoyi muka kawo hadisin Sulaimu ibn Amir daga Abu Umama al-Bahili Allah ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdaus dangane da fassarar da aka yi wa wannan aya da kuma abin da zai faru da kafirai da munafukai a filin tashin alkiyama na cewa za su zo suna neman ɗofanar haske da ɗosanarsa a gurin muminai wanda kuma wannan ba zai taɓa samuwa ba tun da shi hasken musulunci a nan duniya ake samunsa ba wai sai ka je lahira ba ita lahira gidan sakamako ne gidan ganin hasken ne ba wai gidan neman haske ba ne to bayan da muka yi bayani muka ji irin abin da zai faru to akwai gaba guda biyu a wannan aya ko a waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshe da ta saura wanda ba mu yi magana ba inda kaulihi ta'ala yunadunahum alam nakum ma'akum za su dinga kiran su suna cewa shin ba ma tare da ku ne qalu bala sai suka ce musu eh lalle muna tare da ku amma walakinnakum fatantum anfusakum sai dai ku din nan kun fusantun- kun fitini kanku ne to wanda malamai suka yi ta fassare fassare da cewa fitinar kansu da suka yi ita ce fitina ta munafurci da fitina ta kafirci da fitina ta saban Allah da fitinar kin tsayawa akan abin da Allah madaukakin sarki yake bukata su tsaya sannan wa tarabbastum kuka dinga sauraro kuka dinga jira kuna ta tsammani cewa lallai ga abin da zai faru wato da yawa daga cikin mutane suna da ɗabi'a ta suna jiran wani abu ya faru a garin jiran har su kai ga komawa ga Allah ba tare da sun samu rahamar Ubangiji ba yasa Allah ya ja hankalin mutane a wata aya alaramma yace qul in kana aba'ukum قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة Mm.
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم na'am أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Mm. inna Allah ala kulli shay'in إن الله على كل شيء قدير Allah madaukakin sarki yace qul ka ce musu in kana aba'ukum in ya kasance ubannunku iyayenku wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku da kuka haifa da iyayenku da suka haife ku da kuma ku ƴaƴan da kuka haifa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ko kuma ƴan uwanku wanda suke ƴan uwantaka kuke ƴan uwantaka da su wa ashiratukum ko kuma danginku da kuke dangantakar jini baffanu da kawunai da ƙani da wa da gwaggo da wane ne da shauransu wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha da kuma dukiyar da kuke tsurwurtarta kuke nemanta kuke shiga da fita don tara ta kuke ta kokari wajen ku tara dukiya ko ku samu kuɗi ko ku samu abin da kuke so wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke tsoron karyewar shi karyewar tattalin arziki karyewar jari bacin harkar kasuwa wa masakinu tardawnaha da kuma gidaje da kuka gina masu ƙawa masu kyau masu tsayi masu kayan alatu tardawnaha kuka yarda kuka amince kuka gamsu da zama a cikinsu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi idan waɗannan abubuwan sun fi muku soyuwa sama da Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce to fatarabbasu wa jihadin fi sabilihi jazakumullahu khairan da kuma yin jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah yin ƙoƙarin yada addinin Allah idan duk waɗannan kun fifita waɗancan abubuwan akan Allah da manzansa da jihadi Allah ya ce to fatarabbasu ku jira ku je ku yi ta wannan sabgar kar ku yi shiga cikin harkar Allah da annabi din ku je ku yi ta harkar ku ku yi ta sabgar gaban ku ku jira sai lokacin da mutuwa ta same ku a wannan hali da kuma wannan yanayi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi har sai lokacin da mutuwa ta zo ta same ku domin a cikin mutane akwai wanda hidimar gidansa ne ta hana hibiyayyar Allah kaga da uwa da uba da 'ya'ya kenan ko na fata an fahimta hidimar gidansa ta hana shi addinin Allah hidimar matansa ta hana shi bin addini hidimar 'ya'yansa shi dai ya za a yi je ya nemi kuɗi ya zo ya yi wa gidansu hidima wannan shi ya hana shi duk wata harka ta addini يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Mm.
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillahi, kada wato iyayenku ko dukiyoyinku da ‘ya'yanku su kar- karkatar da tunaninku da hankulanku daga addinin Allah, daga ambaton Allah, zikirullahi anan ya shafi karatun Alkur'ani. zikirullahi anan ya shafi duk wata harka ta addini duk abin da yake da alaka da Allah da annabi to ana iya tsiresa zikirullahi ambaton Allah don haka Allah ya ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kada wato ƴaƴanku da iyalanku da dukiyoyinku su hana ku hidima da al- da al'amarin addinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa man ya fa'al dalika wanda duk ya kuskura wallahi wata hidimar rayuwa ta hana shi hidimar addini ta hana shi addini ta hana shi kula da addini ta hana shi bin Allah fa ulaika humul khasiruna in kana neman tababbu na yankan shakku to in ka samu waɗannan ka gama fa ulaika humul khasirun Allah ya ce in kana neman tababbe ka samu wanda harkar duniya ta hana shi addini ranar mun faɗa muka ce idan harkar duniya ta hana ka karatun Qur'ani ka shiga uku in harkar rayuwa ta hana ka shiga cikin harkokin addini a bugatan a bugatan da kai ka shiga tara idan neman kuɗi ya hana ka biyayya ga Allah ka shiga uku da neman kuɗi da hidimar iyalai da hidimar gida da duk wani abu da ka sani na rantse da Allah ba zai kare ba ba abin da zai tsaya ba abin da za a daina ba za dai a daina girki dai yadda zake salawatul khamsa haka ake haka ake tukunya uku A- yadda ake salawatul khams haka ake tukunya uku a kowane gida haka ne ko ba haka ba in dai ka yarda musulmi bai isa ya bar salawatul khams ba to ka yarda baka isa ka bar girki guda uku a cikin gidan nan ba ko ba ka da shi sai ka nemo ka basu wallahi to mai wayo shi yake dabara ya ga cewa kada hidimar gida da hidimar iyalai da hidimar 'ya'ya ta hana shi addini Allah ya ji malam albani zaria ya ce idan ya kintsa ya fito zai tafi karatu ya ce ba matsalar gida ba ya ce wallahi ko ɗansa ne yake burburwa zai mutu ba zai dawo ba wallahi haka ya faɗa a gabana ya faɗi wannan magana ya ce in dai ya kinsa ya ɗauko littafi ya tafi karatu ya ce ya rantse da Allah ko ɗansa aka buga mar waya aka ce ga wane yana burburwa zai mutu ya ce wallahi sai dai ya mutu amma ba zai fasa abin da ya tafi yi ba wallahi kaji wanda suka ɗauki addinin da muhimmanci kai kuma a daidai lokacin ne hidimar yau da gobe take hana ka addininka ya ce domin matsalar gida daga ya fita ya tafi gurin karatu to ya gama da ita duk abin da zai taso to sai dai kuma in ya dawo amma maganar a dawo da hiba ya ce wallahi tallahi izas taqbaltu min amri mastadbartu ya ce in na riga ne gaba to banda magana dawowa baya wannan da bakinsa yake gaya mana ya ce wallahi ko ɗansa ne ke burburwa zai mutu sai dai ya mutu haka shi kuma ya tsara wa rayuwar shi yau ina rayuwar take ya tafi lahira ko bai tafi ba wannan hidimar da ya yi da wannan aikin da ya zai masa amfani ko ba zai masa ba Zai masa amfani. da haka duk abin da za ka tsara a rayuwarka ka tsara wa kanka makomarka ita rayuwa ba ta- ba a daina hidima na farko dai ba za a daina aurarwa ba ba za a daina aurowa ba ba za a daina haihuwa ba ba za a daina suna ba ba za a daina dinki ba ba za a daina sakawa ba haka ne ko ba haka ba ba abin da zai tsaya ba abin da za a daina kar ma ka yaudari kanka wai akwai ranar da za ka samu ɗagun kafa ka yi hidimar lahira don haka kana jiran wannan ranar sai an ɗaga ma kafa sannan ka yi hidimar lahira na rantse da Allah za ka yaudari kanka ba za a daina ci ba ba za a daina sha ba ba za a daina kwanta ba za a daina tashi ba abin da zai tsaya kawai ka san yadda za ka yi ka lalubo wa kanka yadda za ka yi rayuwar lahira da za ta amfane ka a lahira ka san yadda za ka yi in kuma ka ce eh to ka biye wa rayuwa ba ka da ajandar lahira to shikenan fa tarabbasu shine Allah ya ce mi ta jira din hatta ya ati Allahu bi amrihi har sai al'amarin Allah ya zo cefane ka bada na safe ana jiran kuma na rana sai ka bayar idan ka bada na rana ana jiran na dare sai ka bayar haka ne ko ba haka ba kuma komai zilliyarka sai ka dawo ka gamu da su in dai waɗannan aljanun ne ka ƙi aure har shekara arba'in ba biyu daga ƙarshe dai sai ka yi haka ne ko ba haka ba ne alaramma kuma wallahi sun lissafa abinda mamarka ta lissafa a babanka wallahi kai ma sai an lissafa ma wallahi jama'a kun fahimci magana da kyau ku kai ma sai an kira ma wannan wallahi to kawai bawa ya nema wa kansa mafita ka nema wa kanka mafita ka nema wa kanka mafita wannan shine gaskiyar magana ba yadda za ka yi dole ne waɗannan abubuwan sai sun gudana za a ci za a sha za a yi sutura za a saka za a haihu za a yi suna za a yi aure za a aurar ba abin da za a fasa to kawai mai wayo da dabara a cikin waɗannan rugunsuman al'amuran ne yake nemo wa kansa ya za a yi aikin lahira ya samu tsira to wannan shine mai wayo in kana neman wanda yayi wayo da dabara ta bakin na tashen wasu yara wai a zaune nake bani zagin kowa ya ce lalle malam kayi dabara na fata an fahimci magana to mai wayo da dabara shine wanda yayi wa kansa wannan tsarin amma na rantse da Allah in kana neman tumuski geran buta garmaho diga awan igiya sako tumaki ɓallo jakuna su su su sha sha sha ina fata an fahimta saka saka gumse sassan na gafero in kana neman wannan wallahi ka samu wanda bahi da ajandar lahira iya ajandarsa kawai ta duniya ce shine wani sahabi ya ce wata rana ya taɓa zuwa ya samu manzan Allah yana karanta alhakumut takafir
مم. ألهاكم التكاثر نعم حتى زرتم المقابر مم.
كلا سوف تعلمون مم.
ثم كلا سوف تعلمون نعم كلا لو تعلمون علم اليقين مم.
لترون الجحيم مم.
ثم لترونها عين اليقين مم.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم wani sahabi ne ya ce ya je gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiransa Abdullahi bin Shikhir ya ce na je gurin manzon Allah sai na same shi yana karanta alhakumut takafur wato san tare-taren dukiya da tare-taren duniya ya hana ku bin Allah hidimar yau da gobe ɗawainiya ta yau da gobe kuma wallahi ita duniyan nan fa babbar matsalar ta shine ta iya yiwuwa ka neme ta wallahi ba za ma ka same ta ba sai kai ta nema na taɓa ba ku ƙissar wani bawan Allah da na sani a garinmu a garinmu inda mahaifata inda na- na tashi inda na taso tun muna yara ƙanana na san shi yana zuwa kasuwar ƙauye da ɗan buhunsa yana zuwa kasuwar ƙauye neman kuɗi na rantse da Allah a tsakanin ko shekara ɗaya da ta wuce ko watanni na je gurin mahaifiyata ziyara ina tsayawa a kofar gidanmu da mota na na ganshi ya fito daga gidan shi da irin wannan buhun da na san shi shekara kusan talatin da biyar na rantse da Allah ya tsufa har ya rankwafa ya fito kuma zai tafi kasuwa da shi wallahi na kai kusan minti goma a cikin mota ban iya fitowa ba saboda tsabar abin ya tayar min da hankali ya dame ni saboda na san shi tun ina karami haka yake fitowa da wannan buhu zai tafi kasuwar ƙauye neman kuɗi shekara talatin da biyar haka na san shi haka rana kuma na zo ziyara kawai na gan shi a fito daga gida da buhun nan zai tafi kasuwa kuɗin ba su samu ba kuma ba a daina zuwa kasuwar ba to yanzu dan Allah yanzu wannan idan bahi da ajandar lahira rayuwa ta kare a banza ko bata kare ba to wannan fa haka haka rayuwar take fa kai baka da ajandar lahira baka da ajandar addini sai duniya kawai
من كان يريد
ومن أراد الآخرة من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نعم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك مهم.
وما كان عطاء ربك محظورا Allah ya ce man kana yuridul akhilata wanda dai yake son magaggauciya ita ce duniya yanzu yanzu za ta yi maka alkawaiwainiya yanzu yanzu nan kuma za ta zame maka fado paf ka gama yawo magaggauciya kenan duniya man kana yuridul ajilata Allah ya ce aljanna lahu ma yash- ma nasha'u aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu sai mu gaggauto masa a cikin duniyar kwatankwacin abin da muka ga dama kaji Allah ya ce ma na sha'u abin da muka ga dama ma'ana in Allah ya ga dama ma sai ya ki a- baka duniyar sai kai ta nema wallahi ba za ka samu ba kuma liman nuri- liman nuridu ga wanda muka ga dama ba kowa ne in ya nemi duniya zai same ta ba sai wanda Allah ya ga dama ya bawa kalli kanka shekara goma sha biyar da ta wuce kai tela ne har yanzu nan ba za a ɗaga abin naira miliyan ɗaya a nuna cewa ka tara ko ka ajiye ba kalle ka tun shekara goma sha biyar ko ashirin kai lebura ne har yanzu nan ba za a ɗaga filin naira dubu ɗari biyar wanda ka saya ka ajiye wa kanka ba saboda Allah bai yarda ka tara ba bai yarda ka samu ba amma fa kullun sai ka fita aiki kuma kullun sai ka samu kuɗi amma ina suke babu su me dalili Allah bai ga damar ka tara ba to yanzu dan Allah wanda ya hankalci wannan ashe bai kamata ya zama yana da ajandar duniya sai yana da ta lahirarsa ba kaga mutum wai bahi da lokacin lahirarsa sai idan Ramadan ya shigo nan ne yake da lokacin addini wannan fa mai kokari kenan shine wanda in ramadan ya shigo zai tattara wasu abubuwa ya ajiye ya dinga zuwa tafsiri ya dinga zuwa tarawihi ya dinga sal- salawatul khamsi ya dinga zuwa juma'a ya dinga zuwa kaza ya dinga zuwa kaza amma wanda ya lalacewa ta kai lalacewa wallahi ko ramadan din ya zo ba ruwan shi a ce mutum yana tunani yana ganin abubuwa da suke faruwa na rayuwa a kansa ko ga waninsa amma wannan bata ba shi izina ne ya ɗauki mataki ba bata ba shi cewa ya dace shi ya gyara abin da ke tsakaninsa da Allah ba aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid Allah ya ce thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura daga ƙarshe kuma musadar da shi da wutar jahannama kaga ya nemi duniya bai samu ba abin da ya shekara goma sha biyar ko ashirin yana nema Allah bai bashi ba wannan neman kuma ya hana shi ajandar lahira ya yi ta tambele bai tara wa kansa abin lahira ba kuma duniyar ma bai tara wa kansa abin duniya ba da abin duniya da abin lahira ba wanda ya samu da haka daga ƙarshe Allah ya ce sai mu sadar da hidan ba shi da wata kwakwakwa da ta dace da shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko amma wa man arada al-akhirata wanda ko ya nemi lahira wa sa'alaha sa'ayaha yayi aiki irin nata to wannan babu maganar ba za mu bashi lahira ba duk kaga duniya dai aka ce sai an ga dama amma lahira in ka neme ta ita kuma garanti ne wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'ayaha Allah wa huwa mu'minun yana mumini Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura wannan su ne ayyukansu ya zama abin a godewa abin a musu sakamako Allah ya ce kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik kowanne daga cikin su muna shimfiɗa masa gwargwadon abin da muka ga damar shimfiɗa masa daga cikin kyautar ubangijinka wa ma kana ata'u rabbika mahdura kyautar ubangijinka bata zamanto a bar tsoratarwa ba a bar gudu ba ina fata ana fahimtar magana da Allah ya tashi zargin wani wanda asali da wani kafiri ake maganar amma ta game duk wani mutumin banza Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida ومن خلقت وحيدا Mm.
وجعلت له مالا ممدودا نعم وبنين شهودا نعم ومهدت له تمهيدا نعم ثم يطمع أن أزيد سألنا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أمم.
سأرهقه صعودا ya yi haka a daren ma Allah ce zarni rabu da ni kawai banni wa man khalaqatu wahida ko da wanda na halice shi shi kadai shi kadai ya zo duniya kuma ba shi da kwandala haka ya zo duniya duk wanda ka gani a doron kasan nan na rantse da Allah ko dan kamfai ba shi da shi haka ya zo duniyan nan ko dan kamfai ba shi da shi yana fadowa ma ya damu uwar shi da kuka tun ba a je ko ina ba shine mawaƙi yake cewa waladatka ummuka yabna adamu bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura yace fa amal li nafsika an takuna idha bakau fi yawmi mautika dhahikan wa surura yace waladatka ummuka mahaifiyarka ta haife ka ya kai dan adam yabna adam ya kai dan adam bakiyan kana ta tsala ihu kana ta kuka haka ka zo duniya wannasu haulaka yadhakuna surura mutane kuma dangin iya da na baba duk sun kewaye ka da kai da mamarka suna ta dariya suna murna sun samu karuwa kai kana kukan ka shigo gidan bala'i su kuma suna murna sun samu karuwa na fata an fahimci magana duniya kenan gidan masifa suka ce wannan shine dalilin kukan dan adam ya shigo duniya gidan da bai saba ba da yana cikin uwarsa a kwance luf ba a ɗauke masa wuta ba a ɗauke masa ruwa ko ba aka ba ne ba abin da ake ɗauke masa ba a cire masa subsidy ba corona a cikin uwarshi ina fata an fahimta ba cashless policy ko ba haka ba ne yana nan zaunan lafiya a cikin mahaifiyar shi duk abin da yake so Allah yana kawo mishi ba shi da matsalar komai don haka yana durowa duniya sai fara ihu la ilaha illallah me ya kawo mu nan kuma shine ma'ana wannan kukan waladatka ummuka yabna adamu bakiya wannasu haulaka yadhakuna surura mutane suna kewaye su kuma suna ta kyalkyale dariya suna murna kai kana ihu su suna murna yace to ga shawara zan baka fa amal li nafsika kai wa kanka aikin lahira wallahi kar ka yadda duniyar ta ruhe ka me dalili an takuna idza bakau fi yawmi mautika ya zama lokacin da za su yi kuka idan ka mutu ya na surura abin nan zahikan wasu rura kai kuma kana dariya kana farin ciki kaga an yi akasi kenan ka zo duniya su suna dariya kai kana ne kuka za ka tafi lahira su suna kuka kai kana ne ya ce to haka ya kamata ya zama amma in ka kuskura ka zo duniya kana kuka za ka tafi lahira ma kana ne ya ce to na bari ya ɓaci jama'a ya ɓaci ko bai ɓaci ba shi ne ma cikakken ɓacin lamari na rantse da Allah tun da ake ɓacin lamari ma ba a taɓa yin ɓacin lamari irin wannan ba a ce za ka tafi lahira kana kukan gamuwa da Allah kana kukan za ka gamu da azaba ta lamari ya ɓaci to wannan shi ne duk abin da muke ta magana mu ji tsoron Allah dukanmu wallahi mu gyara abubuwan da yake tsakaninmu da Allah kuma wallahi balil insanu ala nafsihi basira walau alqama adira dan adam akan kansa shi mai basira ne ya san meye ba daidai ba ya san meye daidai na rantse da Allah duk wanda ya ba daidai ba ya san ya yi ba daidai ba wanda duk ya rike hannun wata wata ba matar shi ba ya taba ta ya san cewa haramu ne dan ba kanwar ko ba haka bane ah i gaskiya ne ko kanwata ne hato dan haka ya san ba abin nan bane me dalilin sa na kamata ko taɓa ta dan haka duk wanda yayi laifi ya san yayi laifi ba wanda yake ba daidai ba wai yana da ci- tunanin cewa wannan abin ba daidai bane wallahi tallahi a cikin kaso ɗari na zunuban da muke aikatawa kaso tamanin da biyar zuwa casa'in mun san ba daidai bane ko baka taɓa jin aya a kai ba ko baka taɓa buɗe littafi na bukhari ko muslim ko turmidi ko ibnu maja ka karanta hadisin ba kana dai ji malamai suna cewa wannan abun ba daidai bane to meye ne tunda ka ji an ce ba daidai bane ka bari mana me bakan da me yake cewa aiki na sako ba tilas bane hakuri hakuri ake yi a zauna lafiya ko ba haka bane aiki na sabo ba tilas bane hakuri ake yi a zauna lafiya duk abin da kai kake ga zuciyarka ba za ta iya amincewa ta bari ba sai ta aikata kai fa ba kai kadai ne dan adam a doron kasar nan ba ko ba kai kadai ne musulmi a doron kasar nan ba akwai ire-iren ka musulmi da yawa wanda suna sha'awar aikata abin amma suka hakura saboda suna neman gyaran lahirarsu kai dan me yasa ba za ka hakura ba duk abin da kake gani yau a duniyan nan na sabo ko na laifi ko wani abu wanda ake yi wanda kai kana jin zuciyarka ta kasa dannewa sai ta aikata to ka sani irinka sun fi dubu wane ɗari a duniyan nan amma suka haƙura suka ƙetare dan suna so lahira su ta yi kyau kai dan me yasa ba za ka haƙura ba kuma yanzu don Allah yanzu don Allah yanzu ko biyan Allah muka yi yayi mu ɗin nan mu kaddara biyansa muka yi ya kamata mu saba mishi mu kaddara ciniki muka yi da Allah Allah nawa za mu ba ta ka yi mu ya ce ku ban tiriliyan ɗari ɗari kowa kuma muka ɗauka muka bayar kuma ya yi mu yanzu yadda kake jin kanka ɗin nan da yadda kake ganin kanka ɗin nan yanzu don Allah ya dace ka saba mishi bai dace ba ballantana mai kaiwa Allah ya yi ka me ka ba wa Allah duk abin da kake tinkaho da shi a duniya wanda ɗan adam yake tinkaho da shi Allah baya buƙatar komai a ciki riga dai Allah baya san riga kai ta sa rigunanka kai ta wanki da guga kana gogewa kana sakawa ba ruwan Allah da rigar ma uridu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ban halicci mutum da aljani ba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu aljani da dan adam ba wanda na halitta don ya tara mun arziki ko don ya nemo mun kuɗi bauta kawai nace ai mun in ji Allah subhanahu wa ta'ala in baka gane ba sai Allah ya sake cewa ma uridu minhum min rizqin bana neman arziki a gurin ku wa ma uridu an yut'imun bana neman kayan abinci in kai noma ka kai gidanka ka cinye Allah baya bukata ba abin da zai yi da kayanka riga ka ɗinka riga ko ta nawa ce ka saka Allah baya buƙatar ka kai masa yadi ko ka kai masa riga abin da yake so shine ka saka tare da bayansa ka taimaka musu shikenan shi dai mu basharatan baya buƙata duk nau'in abinci mai daɗi ka cinye ba ruwan Allah da shi duk wata mota mai kyau ka hau ka saya ka hau ba ruwan Allah abin da yake so kawai in ya ce yi ka yi in ya ce kar ka yi kar ka yi shi kenan kawai kun gama lafiya da Allah to amma ina mun ki don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ɗan adam za ka ji yana cewa mali mali mali dukiyata dukiyata dukiyata sai manzon Allah yake cewa wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnaita yanzu da Allah a cikin dukiyarka me kake da shi na dukiya in ba abin da ka ci ka kasa yadda shi ba ko ba haka bane kamar yadda wani mai hikima yake cewa ma jawazal lisan natan duk abin da ya wuce harshe to ya zama me ya zama kazanta daga ya wuce harshe to shikenan dadin sa ya kare yanzu ka taba lura cewa duk wani abu mai daɗi iya harshen ka ne kawai yake shaida daɗin cikinka kan sai dai ya kumbura shi ko ba haka bane akaran waka Allah iya harshen ne ke shaida daɗin abin daga ya wuce nan to ya zama ma matsala kuma yanzu da za a ce ya wuce cikin sai a ce ba zai fita ba matsala ya zama ma ko alheri matsala ne a ce ba zai fita ba kuma a lokacin da ka tashi fitar da hida za a ce ka ɗauka ka sake mayarwa fa a cikinka ya fito ai kaga ba matsala ai ba matsala in aka ce ka ɗauka ka sake mayarwa ina akwai matsala? ok ka gani? so saboda haka ba abin da Allah ke bukata illa abauta mishi abin da ya ce a yi a yi abin da ya hana a hannu na rantse da Allah duk wanda ya samu wannan to ya gama morewa ya kuma gama samun tagomashin Allah da haka manzo Allah ya ce me dukiyar taka da kake ta cewa dukiya ta dukiya ta in ba abin da ka ci ka kasayar da shi ba aw labista fa abulaita ko kuma ka sanya ka tsofar da hiyar diddige ya ɓaɓɓalle ya faffashe ya yayyage ka cire ka jefar aw tasaddaqta fa amdaita ko kuma kai sadaka aka ajiye maka a lahira sai manzon Allah ya ce wa ma siwa zalika fa zahibun wa tarikuhu lin nas duk abin da ya saba waɗannan abubuwan guda uku abin da ka ci ka kasiyar ko kai sutura da hi ya tsufa ka jefar ko kuma ka bawa wani sadaka aka ajiye ma a lahira annabi ya ce duk abin da ya wuce wannan to sai dai ka tafi ka bar shi wa magada su yi abin da suka ga dama da shi kuma wallashi haka ne don maganar manzan Allah ba za ta tashi ba ko ba haka bane to ashe mai wayo da dabara shi ke bin ka'idar rayuwa a hankali kada ya gaggawa kada kuma ya bari wannan duniya ta jawo masa matsala ta jawo masa matsala don haka wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu dan haka ubangiji subhanahu wata'ala yace wa tarabbastum wartabtum wa garratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi kuka dinga burace burace har sai da al'amarin Allah madaukakin sarki yazo wa garrakum billahi alqaru mai rudi yazo ya rude ku shine shaydan فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ya ce kada duniyan nan ta ruɗe ku kar kuma shaidan mai ruɗi daga gurin Allah zai ruɗe ku to babban bala'in a ƙarshen wannan ayar babbar masifar shine Allah ya ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wallahi a yau ba za a taɓa karɓar fansa daga gurinku ba na fata an fahimci magana ba za a taɓa karɓar fansa daga gurinku ba an gane magana da kyau ko a cikin suratu ali imran ala ramma Allah ya ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan tuqbila min ahadihim mil'ul ardi dhahaba Mm. وأولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ya ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun waɗanda suka zama kafirai kuma suka mutu suna kafirai Allah ka tsare mu daga mutuwa da kafirci falan tuqbala minhum mil- min- min min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bihi yace wallahi da za su zo da kwatankwacin kwayar ƙasa na zinari ka ji fa mil'ul ardi ƙasan nan a kirga ta ɗaya bayan ɗaya a ga tiriliyan nawa ne kaiwa ma yake magana tiriliyan ne jama'a ai kwayar ƙasa irguwarta sai Allah kawai na rantse da Allah babu calculator da za ta kirga kwayar ƙasa babu ita wallahi ba ma sai ka tafi Nijar ɗin nan wajen Sahara wajen yashin nan aka yi ma danki biyu aka ce kirga man su har ka mutu ba za ka iya kirga su ba har ka koma ga Allah danka biyu a ɗibo a ce ɗaya ba ɗaya muke so ka kirga ta har da wanda ta makale a hannun kan nan duk ka kirga Allah ya ce to duk ƙasan nan gaba ɗaya a kirga ta a ga yawanta sai ka kawo wa Allah shi a ranar tahin kiyama adadin zinare na wannan ƙwayar Allah ya ce wallahi ba zan fanshe ka daga azaba ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zinare fa a kirga adadin ƙwayar ƙasa a kawo adadin na zinare a kiyama ka ce Allah ga wannan a taimake ni wannan mutan ni kawai shine bana so a sana aljanna Allah ya ce wallahi ba zan karba ba kuma wallahi ba zan yafe ma ba shi yasa idan kiyama ta tashi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ba mu labari ya ce idan aka ɗauki ɗan wuta aka tsoma shi a wuta a karan farko ya yi irin kamar a jefa kosai din nan a cikin kafashashen mai ina cu sai aka ɗago shi sai a tambaye a ce kai tun da kake ka taɓa jin wani daɗi a duniya zai tambaya ce me ma kace ma ya mala'ika jibrilu me kace ma shi bai ma san wani abu mai suna daɗi ba aka ce daɗi daɗi ka taɓa jin daɗi ya ce wallahi ni tunda nake ba ban taɓa sanin wannan abun ba ya manta da duk wani abu mai suna daɗi saboda bala'in azaba a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah zai ce wa bawa na yi imani ya Allah na kaɗaita ka da bauta ya Allah na gyara sai Allah ya ce masa to ai na nemi kwatankwacin haka a la- duniya a gurinka amma ka gagare don haka tun da ka sake ka taho nan a haka to Allah a haka za ka kare yasa a wani guri alarama ya ce yubassaruna hum yawaddul mujrim
يبصرونهم mm.
يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه na'am وصاحبته وأخيه mm.
وفصيلته التي تؤويه na'am ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
me zai faru كلا إنها لظى Mhm.
نزاعة للشوى me take yi تدعو من أدبر وتولى sa'annan وجمع فأوعى ya isa ka alaramma Allah ya ce yubassarunahum za a nuna musu su ɗan wuta kenan yawaddul mujrimu Allah ya ce wallahi mutumin banza kafiri maƙiyin Allah wanda ya tsaya tambele da hayaniyar duniya zai yi fatan lau yaftadi min azabi yawmi idin bi bani ka duba yadda ɗa uba yake son ɗansa ka duba yadda wasu akan ɗa sai su yi faɗa da uban kowa a garin nan haka ne ko ba haka ba akan ƴaƴansu ba wallahi za su yi faɗa da kowa amma wallahi in kiyama ta tashi Allah ya ce bawa zai ce Allah ga ƴaƴana ni ka kubutar da ni su ka sa su a wuta in dai ka yarda Allah ni ga ƴaƴan ni a banni wa sahibatihi wa akhihi wa sahibatihi ko ba a fasara ma ba ka san me ake nufi sahibarka ko ba haka kake cewa sahiba sahiba ba wallahi ranar kiyama in bala'i yayi bala'i zaka ce ya Allah sahiban nan danna ta auta ni ka bannin mutu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mai hankali baya yadda ƴaƴansa su hana hibin lahira bin bin Allah saboda a lahirar wallahi zaka gwammace gara su ka fansar da su kai ka kubuta mai hankali baya bari matashi matashi yau ka duba ka ga yadda wasu suka zama matansu ne malam ke juya su na rantse da Allah duk abin da suke so su aikata na ba daidai ba a gidan wallahi ba yadda suka iya da su he sun aikata na rantse da Allah zaka yaba wa aya zakinta wallahi zaka amsa kuskuren ka abu kiyama a ce gidanka matarka ita ne take yin abin da ta ga dama kuma abin da ta ga daman nan ba daidai ba ne ina ma laifin abin da take din nan na alheri ne a ce abokiyar tafiya ce ita amma a ce matarka ita take yin abin da ta ga dama a gidanka na saban Allah wallahi sai ka gane kuskurenka in kai wasa domin kiyama in ta tashi zaka ce Allah ga ta nan sata a wuta ni a banni na wuce aljanna ashe kenan idan matsayinta bai wuce haka a lahira ba dan me yasa ka yadda ka batta yanzu take abin da ta ga dama a gidan na rantse da Allah da matarka ta sabbaba ma tafiya wata gara ka rabu da ita Allah ya ji kan malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntu yace idan matarka tana da addini idan matarka tana da addini yace don Allah duk abin da za ta yi maka yi hakuri ka rike a barka in dai mai addini ce abokiyar tafiya lahira ce yace ko mai taimaka ya haƙuri ka riƙe ta yace amma wallahi in ba ta da addini in ba ta da addini in mutuniyar banza ce wallahi in duk garin nan za a zage ka karbu da ita dan za ta kai ka wuta wallahi to gara kowa ya zage ka a nan duniya a lahira ka kubuta kuma su dama mata ba ma abin da ya dace da su irin a mori da su ta hanyar zaman lafiya da kwanciyar hankali domin malamai suka ce a duk duniya babu abin da ka ajiye shi ko kar ka ajiye shi ko ka mori da shi ko kar ka mori da shi tuma kuɗi yake in ba ya mace ba ko ba haka bane duk abin da kai masa he ta tuma kuɗi yanzu motar ka alaran ma in ka bar motar ka wata biyar tana ajiye akwai yadda za ta ci maka kwandala ba za ta ci ba sai ranar da ka zo ka buga ta haka ne ko ba haka ba wayar ka wannan idan ka ce ba zan mata recharging ba ka ajiye ta za ta ci ma kuɗi ba abin da za ta ci ma gida idan ka gina ka ja ka sa kwado ka kulle shi ka ce je ka kai ta zama zai ci ma kuɗi amma na rantse da Allah matarka ko ka zo gidan ko kar ka zo gidan ko ta yi maka biyayya ko kar ta yi maka biyayya wallahi he ta ci ma kuɗi jama'a haka ne ko ba haka ba to ba gara ta yi biyayya ba sai a zauna lafiya ta wani abokinmu irin kuraman nan ne ba sa magana sosai hakan nan yana da in'ina hakan nan eh bebe hakan nan bahi da lafiya ko magana baya iya dama kurma ne kuma sai rahin lafiya ta duka shi sai zama maganan ba ta fita an jima matarsa suka zagayo suka tambayi kudin cefa ne yi musu haka aka sake jimawa suka zagayo yaya yi haka ba magana yi mai zai iya yi yanzu can suka je suka yi shawara a cikin gida sun sani dama sun sani yana daga fulansa yana mai yana ajiye kuɗi da haka ɗaya ta zo he ɗaya ta ɗaga ta ɗaga kayan yana ta ina ba ruwansu ɗaya ta ɗaga kayan ɗaya ta jawo kuɗin sai suka mai da kayan suka ajiye to shi ne ya samu sauƙi sai na je muna gaisawa sai yana min magana ya ce malar da sauran kuwa azi wallahi ka san shi wanda baya ji sosai zai yake he kai yayi magana da karfi kafin ka ji yace malam da sauran kuwa azi wallahi nace to nace wannan wa'azi kuma ya shaura duk wanda muke din nan bai wadata ba yace wallahi da saura nace me ya faru yace mata ba su da imani yace ina ina kwance ko magana ba na iya yi amma sanda suka daga kaina suka jawo min kuɗi na wallahi ya ce ko magana baya iya yi amma sanda suka daga kai suka ja rabansu suka yi gaba to ba wacce wallahi malam ko ba wani abu a duniya wanda ko ka amfana da shi ko kar ka amfana da shi kuɗi yake ci ma sai mace to ranar kiyama Allah ya ce wa sahibatihi sahibata ka zaka ce Allah sa ta auta ni ka kotar da ni wa akhihi haka dan uwanka na fata an fahimta kai da Allah ya tashi sai yar gaba daya yace wa man fil ardi jami'an in duk duniya gaba daya kannanka ne a ce kowa a duniya kaninka ne ko dan uwanka ne zaka ce Allah in dai ni zan shiga aljanna tattara yan banza gaba daya ka danna su a wuta abin ba karami bane wallahi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi amma wallahi idan bawa ya gama wannan jawabin sai Allah ya ce kalla ba zan karba ba inna halaza sai ka shiga wutar lazafa la hawla wala quwwata illa billah nazza'atan lishawa ita aikin laza kana shiga cikinta ko yana shiga cikinta kau da lamiri ko yana shiga cikinta za ta fara kwaye mar fatar kayi tukunna nazza'ata lishawa Allah ya ce tad'u man adbara wa tawalla ita wanda take kira ya shigo cikin ta shine wanda ya juya wa Allah baya wa tawalla an tauhidi kuma ya juya wa tauhidin Allah baya wa tawalla an tauhidi wal aqidati wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci magana wa jama'a fa'au'a ya tara dukiya kuma ya tattare kayansa ba ruwansa da ya ba wani ko ya taimaki wani ina fata kuna fahimtar magana saboda haka babban abin da ya kamata mutum ya bi shine ya bi dokokin Allah sai ya zauna lafiya ya bi dokokin Allah sai ya zauna lafiya da haka Allah ya ce fal yawma a yau la yu'khadhu minkum fidyatun ba za a karɓi wata fansa daga gurinku ba wala min alladhina kafaru haka kafirai ku munafikai ba za a karba ba kafirai ma ba za a karɓi wata fansa daga gurinsu ba ma'awa kumun naru Allah ya ce wallahi mato- makomar ku wuta ce hiya maulakum ba abin da ya fi cancanta da ku sama da ita wa bi'sal masir tir da shimfiɗi da makoma a ce wutar jahannama ne Allah madaukakin sarki ya ce Allah wadaran makoma a ce kuma wutar jahannama ne makomar musulmi Allah ka tsare mu daga wuta ka tsare mu daga azabarta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure matan da suke kallo a cikin wai a musu addu'a Allah ya sa su dera to to ga mata suna bibiyar mu a TikTok suka ce Allah sa su daina wannan tsiya to Allah ya muku albarka Allah ya shirye ku ai ba ku ba duka bane aka taro aka zama daya akwai mutanen kirki a cikin ku wancan ne wancan ne okay wancan ne ko to Allah ya sa mu dace akwai a bukar Haruna Musa ya turo da naira 200 Allah ya saka mishi da alkhairi wani bawan Allah ya turo da naira 300 akwai Sha'aibu Yakubu ya turo naira 200 akwai Tukur Adam ya turo naira 2000 akwai sale batari ya tura naira ɗari biyar akwai baba ah, communi- baba communication ko ya tura naira ɗari biyar akwai adamu abubakar ya tura naira dubu ɗaya akwai hassan yusuf ya tura da naira ɗari biyu da ashirin sannan akwai ahmad muhammad ya tura naira ɗari biyu akwai amina jidda ko adamu ko amuna jidda ne amina jidda ko naira ɗari biyu sannan maryam adamu naira dubu ɗaya sannan kabiru halilu naira ɗari biyu sannan anas yusuf shi kuma ya tura naira dubu sannan malam luqman ya tura naira ɗari biyu sannan abdulkadir hassan ya tura naira dubu ɗaya sannan kabiru abdullahi ya tura naira dubu goma sannan ruƙayya haruna musa ta tura naira ɗari biyu sannan ruƙayya haruna musa ok Ah, ha- haraba ne kowaye ne haraba musa ya tura naira ɗari na jin adarama haraba ne wannan ko ko haba a mene ne o habiba ne to ina ɗauka haraba ne ai habiba ya san wani rubutu in yi kwalmaɗe ahmad ah, muhammad ya tura naira ɗari uku sannan sai wani bawan allah ya tura naira ɗari biyu sai wani bawan allah shi ma ya tura naira ɗari biyar abinda muka samu yau taimako shine naira dubu ashirin da naira ashirin allah ya saka wanda suka turo da alheri muna da kuɗi jiya naira dubu biyu da ɗari ɗaya da ashirin naira dubu ɗari biyu kai da sha biyu da ɗari uku da ashirin a jiya a yau kuma muna da naira dubu ɗari biyu da talatin da biyu da naira ɗari uku da naira arba'in daidai to waɗanda suka ba da gudunmawarsu suna da bukatu na alheri suna da damuwoyi ko sun faɗa ko ba su faɗa ba muna addu'a Allah ya yi wa kowa damuwarsa Allah kuma ya biya wa kowa bukatarsa Allah ya sa mu gama lafiya na'am Ah, akwai yan uwa da suka ba da ɗari biyar dubu da ɗari biyu a wani su ba yan hizba su kawo har suna da ɗari ko yan hizba ba sa isowa da shi sun iso da shi hatta na shekaran jiya wanda ba na nan an ba wanda ya kamata a bawa an bar takardun kuma jiya na karanta waɗanda suka ba da Na'am.
saboda kudin ku yana isowa insha Allah kuma bai Mm.
ba da kudin sa kudin sa na isowa Na'am.
kuma ana samu cikin addu'o'i yana daga cikin kudin da ake tara gaba da ake wannan lissafi na izinin Allah sannan akwai ga wani ya ba da naira ɗari biyar to Allah saka ranar mai wani ya ɗari biyu.
Wani ya dai ba da na ɗari shida.
Allah saka ba da ɗari. Akwai ah, wani gagarumin abu da ya taso na kuɗi wanda za mu yi wanda kuma shafa kan wannan dawa wanda mu a kwamitance a bayan mun zauna na'am don ganin cewa an aiwatar da wani al'amari an, ah, daga cikin yan kwamitin mako wanda suka ba da kuɗi kimanin naira dubu hamsin da biyar don yin wannan abu kuma abin da muke bukata ya kai kimanin dubu ɗari biyu da wani abu saboda haka insha Allah muna bukatar yan uwa a wannan asusu namu da na foundation a nan muke bukatar a sa wannan gudunmawa na wannan ɗan shi ma banda na marayun da ake sakawa don yin wannan aiki na musamman wanda shi ma ya shafa harkar wannan dawa Allah ya ba ku ikon taimakawa kuma in Allah ya da gobe za a nemi taimako na musamman kowa mai kaɗan ba sai mai tura ba Na'am.
ya zo da shi a hannu za a nemi taimako na wannan da izinin Allah gobe insha Allah ta'ala Na'am.
muna fatan Allah ya ƙara mana arziki a cikin ainihin wato rayuwarmu Amin.
akwai wani ba wasu bayan Allah da suke To, sannu.
muke tare da su wani ba.
waɗanda ainihin wato ah, aka shiga aka yi musata mutane da masu sana'ar walda hatta kayayyakin mutane da suka aka ba su kuɗi suka sayo aka zo aka ajiye don a yi aikin an je an ɗaiɗe kam da injinan su da duk wani abu da suke sana'ar nan suna bukatar addu'a malam ɗan wasa suna Jazakumullahu khair.
addu'a albarkar wannan wata Allah ubangiji ya mai musu da mafi alkhairi ya tona waɗanda suka yi wannan sata kuma asiri Amin.
haka akwai dan uwa da muke tare da shi yace mata iyalinsa ba ta da lafiya a roƙa mata Allah Allah ubangiji ya ba ta lafiya Amin.
haka akwai wani bawan Allah shi ma iyalinsa tana dab da aihuwa yace a roƙa mata Allah Allah ya sake ta Amin.
lafiya da kuma yan uwa da suke rubuto takardu na neman na neman biyan bukata Amin.
kuɗi na ta zuwa dai a kawai ya kawo dubu ɗaya wani ma ya kawo dubu ɗaya wani ya kawo ɗari biyar duka dai muna fatan Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi kar a manta gobe nan za mu zo mu nemi wani taimako da izinin Allah kuma na akwai cikin wanda suka eh, taimakon da aka nema akwai wanda ya kawo kaya set biyu na'am da naira ɗari biyar ya ce a bawa marayu na'am muna ƙara kira da uwa ana buƙatar yadi ko zannuwa don a taimaka wa annan bayan Allah Gaskiya ne.
wanda mutukin yadi yake da shi yana da shi a ajiye ko din ya dinka guda uku ko hudu ya dauko sabo guda ɗaya kawo ya ce a ba marayu ko a ba ainihin wato ake suna gajiyoyin Allah ya ba ku ikon taimakawa Amin.
wannan shi ne a cikin insha Allah to masha Allah to a kamar yadda nake gani mutane suna ta miko kashi kasan yanzu cashless din ya zama an dan samu sauki na takarda okay kasan yanzu cashless din an samu sauki to gobe kamar yadda kwamanda ya faɗa muna da gagarumin neman taimako da Allah insha Allah ta'ala kowa ya taho da gudunmawarsa to Allah ya saka muku da alkhairi kwamanda bismillah so kowa ya taho da gudunmawarsa mai tsoka mu ma za mu taho da namu da namu da na iyalanmu har da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya insha Allah ta'ala so don haka kowa ya taho da nasa za a yi wannan gidauniya don saboda magance wannan abin da ya taso da izinin Allah muna addu'a duk waɗanda suke ba da gudunmawarsu Allah ya saka musu da alkhairi haka kuma duk bukatunsu da suke nema a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya biya musu waɗannan bukatu duk abin da suke nema a gurin Allah na alheri Allah ya basu mun sani akwai matsaloli akwai damoyi akwai abubuwa da mutane suke bukata so a yi addu'a Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatunsa na alheri ga wani ya turo da naira dubu ɗaya ɗari biyu shi ma Allah ya saka kowa da alheri so za mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله